أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كاف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله أكملنا مكسابة yau 18 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1400 da arba'in da shidda daidai da sha takwas ga watan uku miladiya ta isa alaihi salatu wasalam 2025 za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai sarki a wani masallaci mai albarka a kofar gidan mai gema sarkin damban a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi mun shigo kissar ashabul kafi da kuma darussa da ita wannan kissa wato kenan take karantar da mu mun ga wato kenan mataki na karshe da waɗannan samari da suka shiga kogon kafi suka ɗauka a zuciyarsu suka zana kuma suka yi shawara a junansu suka tabbatar da cewa za su bar mutanensu za kuma su tsira da addininsu sau da addini yanzu shi suka fifita sama da komai wato kenan kuma sun yi alkawari akan Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai za su rika bautawa don haka za su bar gurin za su bar di inda ma mutane suke za su je su shiga wani kogo su je su buya wato kenan kuma sun je sun shiga sun fuskanci matsaloli na rayuwa kala-kala matsalar ruwa matsalar abinci matsalar mu'amala da mutane daga ba suka yi addu'a Allah madaukakin sarki yawa tuke nan ya ba su rahama daga gare shi kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya amsa musu wato kenan ta hanyar wato kenan ta hanyar wato kenan an su addu'a su shi ne ya sanya musu wato kenan bacci a cikin wato kenan kogon nasu to bayan sun yi bacci Allah madaukakin sarki sai yake ba mu labarin yanayin halin rayuwar ta sau wani lokaci yake cewa wata shamsa idza tala'at zaka ga ya Muhammad kamar nan Allah madaukakin sarki yana kidabi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mu ne ake karantarwa Allah madaukakin sarki ce zaka ga rana idza tala'at dan lokacin da ta bullo wato kenan fudowar rana in za ta taso tazawur an kafi za ta dan karkace gabarin wato kenan kogon nasu ko ta zawar an kafi asalin sa ta tazawar ne za ka ga wato kenan rana ta kauce ai tazawar bi ma'ana tamilu ba za ta zama wato kenan saitin ko gore suka shiga idan ta tashi bullowa hasken nata ba zai zama ya saita asalin saitin cikin kogon yadda wato kenan hasken ranar zai zama directly a kansu ba shi ne ma'anar wannan za ta ɗan kauce ta gefe ta yadda wata gidan hasken zai shiga amma ba direct wata gidan daga gurin ranar ba saboda wani hikima ta ubangiji allah maɗaukakin sarki za ta nemi ni za ta ɗan karkace ta ɓangaren wata kenan dama daman ga kogon a nan ga dutse ga kogon sai ta ɗan bi ta ɗan gefe haka saboda haka inclination ɗinta sai haka sai zama wata gidan ba zai ta haska su direct ba malamai sun yi bincike akan wannan suka tabbatar da cewa eh lalle duk da hasken rana yana da amfani a dan adam amma kuma yana da tasa matsalolin musamman ga wanda yake kwance yake bacci sau da za ka kana zanne ba abinda ya sami ka kwanta kana bacci sai ka haɗa gumi shirkin to wanda yake cikin abin rana alhali yana bacci daga cikin matsalolin da za su same shi akwai matsaloli da yawa daga cikin matsalolin akwai abin da ake kira dehydration sau da aika ga yanzu sun kwanta a nan wurin kwanciyar da suka sai da suka yi wajen shekara 300 a cikin wannan wuri to idan ya zama kullum rana za ta rika dehydrating dinsu to za su bushe gaba ɗaya sai zama kaman abin nan kaman gungume kaman bushashen bishiya bushashen ita haka za su zama saboda tana zuke ruwan jikinsu tana zuke ruwan jikinsu tana zuke ruwan jikinsu kullum kuma ba ruwa suke sha ba ba abinci suke ci ba duk wani abin da zai ba su kara musu ruwa a jikinsu ba sa samun sa don haka sai Allah mata kungi suke sai ba su wannan kariyar da haka ba sa samun wato gidan wannan dehydration din daga ciki aka ce za a iya samun skin cancer in ya zama kullum da kullum ne ba juyi kullum da kullum ne haka babu kariya to za a iya samun skin cancer za a iya samun kuma wasu kina wasu cututtuka daban-daban wanda ka iya samun su don haka Allah mata kungi sarki sai ya tsara duk da cewa ita rana halitta ce daga cikin halittun ubangiji sannan tana bin wani doka daga cikin dokokin da ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ɗora ta a kansa kullum ta fito ta faɗi a bisa wata kenan ƙa'ida kada ke kullum fi falakin yasbon suna nan suna ta wato kenan iyo a cikin falakinsu amma tun da shi ne mahalicinta sai ya sa wata ka'ida da duk lokacin da ta zo kartas haska wato kenan race race of light directly ya je rika hawa kan wani mutanen zai affect din su me yasa Allah madaukakin sarki yayi preserving din su saboda wata hikimarsa da wani iko irin nasa da wani wato kenan mu'jiza da yake so ya nuna wato gida cikin al'umma saboda in za ta fito ba za ta wato kenan haska su directly ba za ta lemi ne ai yaminin kafi daman wato kenan shi wannan kogon daman kogon ko wata ina daman sai ke wato kenan daman yana nan in the eye, lies in the eyes of the wilder kai da kake kallon to ina ne daman kogon ina ne kuma hagunan kogon kogon dutsen kenan ba hannun mutum daman ba shi kogon tsaraka ya danganta ga inda kai ka tsaya kenan ko wallahu ta'ala alam wa idza qarabat taqruduhum idan kuma wato kenan za ta fadi anan ma in an ce qarada kamar wato kenan dan yaguna kaman tana dan karatan su kadan ma'ana kenan in ta zo za ta fado za ta sake haskowa setting amma ba za ta hasko su directly ba nan ma akwai dan haskenta da zai shiga saboda suna bukatar dan wannan hasken yanzu Allah madaukakin sarki yana son sai bacci a wani lokacin a wani gurin na wannan shekarun don haka duk hasken ranar da zai daga musu hankali ba za a bashi dama ya shiga ba amma hasken rana wanda zai musu amfani shi wannan za a bashi dama wato kenan ya shiga shi ne yake cewa kamar taqarruduhum wasu malamai suka ce a da kalmar qardu ne qardu shine bashi ko manzal ladhi yuqridullaha qardan hasana bashi ko shine ka bawa mutum wani abin da yake da bukata zai yi amfani da shi a cikin kayan ka kaɗan gutsura ka ba shi ko amma ba kyauta ba da zuwa wani lokaci to sai zama kamar wato kine idan rana ta za ta fadi ba za ta iya ɗaukar duk haskenta ta bar ba sai dai ta ɗan bincira musu wani abu wato kine sai aka dauki shi aka fassara shi da wato kinan kamar kart tana ɗan ba su ba shi wani abu na haske gwargwadon yanda wato kinan zai amfane su kuma wato kenan ba zai cutar da su ba shi kuma wannan za ta shimali ta bangaren wato kenan hagu kenan kamar kai kaci kenan in ranar za ta fito za ta dan haska gefen su ba za su zai ba direct ba daga haske ta bangaren daman su in za ta faɗi za ta dan haska nan ɗan gefen wato kenan hagunan su saboda haka dan hasken da suke bukata za su dan same shi wato kenan gwargwado amma ba za a ba da dama a hasken da na farko zai tashe su a bacci ba ba da kuma a bada dama a hasken da zai zama ya kawo musu wato kenan dehydration ya yawa sai su mutu Allah madaukakin sarki bai niyyar mutu na karɓar ransu a wannan lokacin ba ko kuma sikin kansa sai su zama wata kenan jikin nasu ya zawa ya canja daga kala ya koma wani irin yanayi daban wanda ke koda ba su mutu ba kuma suna cikin wani hali na kakari kayi duka Allah madaukakin sarki wato kenan ya kare su daga oh fi fajotin minhu suna cikin wato kenan wani kafa ta shi kogon Allah madaukakin sarki suna cikin wannan ramin yake aiko musu da wannan wato kenan haske gwargwadon hali gwargwadon hali to wannan abin da ya faru Allah wadda kuka darke ce ba komai ba ne zalika min ayatin lahi wadda daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya zama ya karbi ransu a daidai wani lokacin su kwanta suna bacci har iyaka adadin shekarun da aka abina ba abu abin da ya same su babu kuma matsala sai daga baya Allah madaukakin sarki ya bayyanar da su a wani zamani daban wannan yana daga cikin ayoyin ubangiji da aka Allah yake cewa mai yahdillah duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi wa huwa al-muhtad ko wannan shine shiriya shine shigayye to mun sha bayani cewa hidaya kashi biyu ne akwai hidayatul irshad akwai kuma hidayatul tawfiq nuka ne shiriya guda biyu ne akwai shiriya ta nusarwa a nusar da kai a nuna maka wannan shine shiriya wannan shine daidai wannan Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kuma mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam innaka latahdi ila siratin mustaqim amma hidaya ta tawfiki mutum ya zama ya karbi ya gane gaskiya kuma ya karbe ta kuma ita ce gaskiya ya dauke ta na aiki da wannan shi na aiki da hidaya ta tawfiki wannan a hannun Allah madaukakin sarki take innaka latahdi man ahbabta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ba a bashi wannan ba ballantana kuma waninsa don haka Allah ya ke ya rike ta a hannunsa shi yasa kullum muke addu'a muke ta Allahumma hadina fi man hadaita Allah ka shirya mu cikin wanda kake wato kina shiryar da su don haka sai nan yake cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi to shine shiryayye shine shiryayye kenan kaga mafhumul mukhalafa shine wanda Allah bai shirye da shi ba fa eh wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabbukar da shi ba za ka taba samun majibincin lamarin sa da zai kula da shi ya zama ya bashi irshadi ba ya shirye da shi wato kenan irshadi waliyyan murshida anan ana nufin wato alladhi yurshiduhu ila hidayati tawfiq babu wanda zai kai shiryar da shi ya nuna shi har ya je hau kan hidayar da take ta tafiki saboda mai Allah madaukakin sarki bai masa muwafaka ba Allah madaukakin sarki muna roƙonka wato kenan ka mana muwafaka to masha Allah je wa tahsibuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal wa kalbuhum basidun ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ربا
الله مدوك إذا كنت وتعصبهم يا محمد inda za ka gansu za ka zace su aikadan a farke suke wa murkud amma kuma a kwance suke bacci suke yi kaga za a ambaci abubuwa guda biyu shi ne wata kenan ɗibaki kenan ko a balaga zikirin shai wa diddihi a yi ƙazan rukudan ko za ka zace su gasu da kazansu bacci suke yi a farke suke amma kuma a zahirin yanayi bacci suke yi babu yadda za a yi gansu kaga cewa lokeni bacci suke yi amma kuma baccin suke yi haka allah madaukakin sarki ya kaddara musu me yasa aka faɗi haka la'alla a cikin halin da suke ciki tun da cikin kogo suke a tsaye tsawon wannan shekarun la'alla Allah madaukakin sarki yakan sa wasu mutane su zo su dan leka su gansu don haka kuma za su ba da labari da aka yi cewa in ka gansu za ka yi tsammanin wato kina a farke suke Allah haka yi tsara amma kuma wato gidan bacci suke yi sannan sai ce wani kallon za ta lemin wa za ta shimal muna juyar da su hagu da dama ya daidai juyar da su hagu da dama me bacci Allah madaukaki sarki duk da yana cikin baccinsa yakan ba shi iko ya juya hannun dama yakan ba shi iko kuma ya juya wato kina hannun hagu ai ba mutuwa su kai ba ko bacci suke yi wahum rukudun haka Allah ce ko suna bacci ne don haka suna da damar su juya hannun dama suna da damar su juya hannun hagu wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba su wannan ikon saboda inda a ce shekarun da suka yi shekara 300 suna kwance akan hannun dama ne ba juyawa ta nan gefen zai iya samun matsala kuma kasa za ta iya cin gefen ko kuma a hannun hagu ne babu daman juyawa ko a rubda ciki ko a rigingine babu daman juyawa kasa za ta iya cin jikinsu amma sai Allah madaukakin sarki sai ya zama yana ba su daman su juya wasu malamai suke ta mala'iku ake aikowa su su juyar da sunan su juyar da sunan don haka wannan jujjuyawan ya ba su daman watakin lafiyar su ta tafi da haka sannan ya ba su daman suturar su kuma ba ta lalace ba saboda haka kuma ba su bukatar wanki ba su bukatar komai sun zama da kamar mutanen musa alaihi salatu wasalam zama kamar tufansu ta zama kamar ta tsuntsu ba ta bukatar wanki ba ta bukatar guga ba ta bukatar kuma kullum tsabtake to haka nan Allah madaukakin sarki ya kada rayuwarsu wa kalbuhum sannan karansu kuma ba su din zira'i bil wasit ya shimfida wato kenan zira'in sa guda biyu al wasid yani al fina fina uddar a farfajiyar wannan su suna ciki kamar da muke ce magana da wani lokacin ka shiga ta zaka ga kamar wata ta kai kamar fadin masallacin nan ko kuma rabinsa ko wani bangare nasa haka to amma tunda suka shiga su da yawa kowa ya sami guri ya kwanta ya yi shanana kaga ita da fadi don haka bakin gate din shi kuma karen yana dan yana zaune ya shimfida ka hannayensa kamar yadda karnuka wato kenan suka saba kaga yana iya yiwa kenan yanzu wannan ishara ya ce wayannan mutanen manoma ne manoma ne ko kuma a'a lokal mutanenmu ne irin namu na gida ba wasu mutane da yake special ba abinda kawai ya mai da su special shine imaninsu da Allah barkatu sarki shine kawai mai da su special tun daga sha suna yawo da karansu ko yawo so da sun tafo karan sun tafo karan su ya bi su bai karan kuma ya ce shi ba zai kori karansa ba tun da karan su ya bi shi yake da su kuma su ce to sai ka kori karanka ba suka tafi da haka Allah madaukakin sarki ya bada dama a karan shi ma ya zo ya zauna yana tare da su abinda Allah ya yi musu na karramawa sai ya zama watakilin ya shafi kara shi ma bai mutu ba tsawon wannan rayuwa to haka shi sa aka ce wai ka zama da tare da mutumin kirki ko yau sai zama a menene in kana tare da mutumin kirki abin kirki sai same ka haka lukumanin hakimi ke faɗa ɗansa ko yawwa ya bunai iktaril majalis ala ainik wai za a ra'aitar majalisa yi zukar fi hismallahi azza wa jal fa ajilis ma'ahu in ka ga gurin mutanen kirki ka zauna tare da su in Allah zai same su da rahama sif kama abu sai ta same ka sai ta same ka tare da su in kuma ka ga guri na tsiya tare ka zauna don in matsala za ta zo ta wato kin ba ta tsallake ka ba don ka ga mutanen kirki to ka kasance tare da su ko yawwa in ka ga mutanen banza kar ka kasance tare da su duk mutumin da ba mutumin kirki bane kar kai abokantaka da shi zai iya jawo maka ko a 48 loss of power aka ce never side was unfortunate da haka shi yasa ga wanda suka kware a harkar mulki na yahudanci ba za su taba goyon bayan gwamnatin da ba ita take ci ba gwamnatin da ba ita ce ba su taba goyon bayan ta basu da yahudawa suka ce musu never side was unfortunate duk mutumin da ba da sa'a karfe zama tare da shi zai mai afflict problem on you haka aka faɗa ko to saboda haka za su iya ja maka matsala to ga zahirin sa haka ne yanzu suna ta yana tare da mutanen kirki dan haka abin kirki ya same ta shi ya same ya same shi wa qalbu ba'dhin zirahi bil wasit Allah madaukakin sarki ce lawai tala'ata alaihim da kai tsin kai a gare su kuwa lawallaita minhum firaran wallahi zaka juya a guje zaka juya a guje amma me yasa zaka gudu aka ce normal mutane ne irinmu haka ne sannan kuma da suka shiga ciki har ma da karansu kuma suna kwanci bacci suke babu abin da ya canja dangane da yanayi su amma allah madaukaki zake da za ka yi tsinkaye kale ka ka gansu wallahi za ka wato kenan fita a guje da walaita min firaran za ka gudu mi yasa allah madaukakin sarki ya ba su wani kwarji na musamman wannan kwarjinin sai zama musu kariya da a ce mutane ba sa tsoronsu duk wani mutumin jaji da yake yawo ya je leka kogon nan in ya gansu sai tsaya ta awa yana kuma fa kaga daga ranar asirin su ya tonu to da ka sai ya fito da su amma kana lekawa za ka fita a guje wala mulita min hurban za ka zama ka cika da tsoro nasu sai ga mutum yana ta haki yana ta haki ya tsere kuma bai sai ba da labari ba amma kuma fa ya gani haka dai dinga faruwa da mutane iyaka wannan madaddahari zara ka zai ji tsoron ma ya ba da labari kar ma wata masifa da zo ta same shi ya shiru da bakinsa ta haka ba zai abin nan ba allah madaukakin sarki wata kinan ya ba su kariya a cikin wannan abin da ta masha allah وكذلك بأصناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الله بارك فيك زي كده قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوردكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكر آمن فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا
الله ولكن ذلك وكذلك kamar haka da kamar yadda muka baka wannan labari ya muhammad ba a sunahun sai kuma muka tashe su mun kwantar da su sun yi bacci shekara da shekaru haka kuma lokacin da muka ga dama kuma sai muka tashe su sai suka tashi wato kenan daga baccin ke da kaga bacci yana kai Allah sai amfani da kalmar ba'athu inda ake amfani da ita a wajen tashin alkiyama idan mun mutu gaba daya ko walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatu kulli hayy walakin idza mitna bu'ithna sai aka amfani da kalmar bi'ifa Allah madaukakin sarki sai ya tashe su kamar wato kidan tashin alkiyama sun tashi wata kenan daga bacci kenan ko sai ta kamanta wannan da wannan amma me yasa aka tashe su le ta sa'alu bainahu Allah sai ba su dama su yi tambaya a tsakanin su sun kwanta bacci sun tashi sai Allah barkaki take ba su dama su yi tambaya a junan su qala qa'ilun minhum wanda daga cikin su sai sai yayi tambaya yace kamala bisu kai jama'a ni fa a jikina ina jin wani abu awa nawa muka yi awa nawa muka yi don shi gaba ɗaya na ga kaman abin yanayin wani irin yanayi ne amma kuma sun tashi a bisa irin al'adar mai kwantawa bacci ya kwanta haka suka kwanta kuma haka yadda al'adar mai bacci ya tashi haka suka tashi amma allah maɗaukakin sarki ya jiyar da shi wannan mai tambayan wani abu cewa kaman abin ya zama ya ɗan saba ma al'ada da haka jikinsa bai bashi ba sai ya ce ah ni wannan bincin namu kuwa awa nawa kuka yi kam labistun kalu sai wasu yan gaggawa sai suka ce masa a labis na yau man kai kwana guda fa muka yana guda ina ganin kuma don muka kwantar nan man kwana mai amina an ba da yi wasu kwasa ce a yi ne muka yi ko wani bangare wato ke na al'ada saboda al'ada a mai bacci shine ya kwanta in gari ya waye ya tashi ya kwari kenan ko kuma da rana ya samu wadda lokaci ya bacci ya tashi ba da yawan kenan ko kuma da daddare ya samu wadda lokaci ya bacci ya tashi shi ma ba da yawan kenan sau da yawancin su duba su ji wani abu da ya canja a tattalin da lamarinsu ba amma kuma ga yadda yanayin yake za ka suka ba da ansa a junan su cewa labis na yau man abu ba a da yau ko dai mun yi kwana guda ko kuma wato kenan mun yi yini guda wallahu ta'ala alam to amma sai ya zama kuma duk jikinsa hankalinsu da bai gama ba su ba kalu sai suka ce a'a rabu kuma a alamu bi malabistu wani ya ce ka an yako amina kwana daya an yako yi ne daya ka ta hawan gane ba saboda ka baza baza sai suka tattara labarin sai suka mai da shi gawa mai shi sai ka ce ubangijin ku da yanzu shi san awa nawa kuka yi ko kwana nawa kuka yi mu da yanzu ba mu gane ba to yanzu sun kwanta a lokacin da suka kwanta Allah na bukata Allah madaukakin sarki ya kaddare su kwanta a cikin wani yanayin don haka ya dauke musu duk wata matsala ta rayuwa ko mukawamatul hayat ba su bukatar abinci ba su bukatar ruwa ba su bukatar sabulu ba su bukatar komai na rayuwa ba su bukatar sa ba su bukatar sa su sallah ko su zikiri ko na wa'azi ko wani mai duba mu ba gona ba mai da sauransu amma yanzu an gama wannan lokacin ko yau sun tashi da haka iyaka bukatar da dan adam yake da shi kuma sai ta sake dawowa jikinsu to da haka yanzu kenan za su je yunwa wanda da babu ita za su ji kishirwa wanda da babu ita za su sha'awar ganin mutane da mu'amala ta yau da gunzu a matsayinsu na 'ya'yan adam yau da aka ce annasu linnasi min badar muhadiratun ba'adun li ba'adun wala mashru qadam sau da aka sai suka ce fa ba su ahadukum bi waraqikum hadhihi yanzu yadda za a yi mun fara jin yunwa to ai muna da kuɗi ko in an ce warik shi ne wato kidan kudin zinari wanda aka yi shi na kwandala irin kudin da da ake yin sau kwandala kwandala kwandala kwandala na zinari shi ne warik ko warak fa takarda ko yawwa mawaki ce wai a ɗaita ni warakan lam tu'ini warikan kulli bila warakin ma yin fa'ul waraku ka ba ni takarda ba ka ba ni kuɗi ba in babu kuɗi me takarda za ta mu za ka da waraku da wariku kawai bambanci shi ne mai kamar rajulu ne da rijilu ko bambanci ke da kawai wannan fata wannan abin nan to sau da haka sai suka ce ai muna da zinare kwandala ta zinare don haka yanzu ya za a yi mu je mu abin nan mu nemi abinci da ita ba ba su ahadakun ku aiki ɗayan ko biyuwar kun hadihi da wannan kuɗin naku na zinare ina za mu aike shi ilal madina ta gari a je gari a sayo mana abinci a je gari a sayo mana abinci sau da yanzu muna da bukata abinci amma wanda zai je ya sayo falyanzur ayyuha azaka ta'aman ya duba ya ga wani da abinci fi kyau gaskiya ya zuba bara karka zo mana jigari jigarin abinci abinci mai kyau muna da kuɗi ko yawwa saboda ka ji a kiwo mana ayyuha azka da ama duk wani abinci wanda yake azka wanda ya fi kyau ai asha wanda ya fi sha'awa yau jikin mai zai na bukatar abinci mai sha'awa ajiyar su mana abinci mai kyau walatikun bi rizkin minhu ya je ya kawo muku arzikin wannan abinci mana ya bada kuɗi ya karɓo kuɗi ya kawo muku ya zo na decision ɗin da suka yanka kenan tabbas za a yi mutum da ya je shi to amma kuma abin da ya sake dawo a cikin zuciyarsu shine cewa suna da matsala da mutanen garin ai gudowa suka yi gudowar da suka yi kuma rikici ne tsakaninsu da gwamnatin garin da aka sarki ne ya ce a kama su a ɗaure su aka ɗaure su na kwana da kwanaki da duk wanda ya irin nasu tawayen kashe shi ake su kuma ga yara ne matasa aka ce to bura tsare su wani lokaci ko za su dawo suka sulale suka gudu to su suka koma za a je za a iya gane su za a kama su ko don haka suna da wannan consciousness na addinin da kuma wato kenan matsalar da take tsakaninsu da al'umma ta haka sai suka ce wali ya talatta ya santa ya lallaba ya sulale ya shiga garin ko wala ya shirin nabi kuma ahadan kada wani ya yi sensin ɗin shiganku kawai ka yi abin da ake kira a tanakur disguise ka canza siffar ka kawai ka shiga kawai ka ji ka sai wani abinci sai ka dawo kawai shi kenan magana ta mutu amma ka zama hankalinka a jikinka ta yadda kar a gane ta a wani yaushe ka zo to ka jawo mana matsala kenan yanzu nan za ka ga wata kenan hukuma ta yi kanmu so da ka kare a yi hakan nan don mu je malam إنكم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يؤيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا damuwarsu shine wata kiran addininsu damuwarsu shine imaninsu damuwarsu shine aƙidarsu yanzu da suka ce a je a lallaba a hankali a je a so a fito lafiya shi ke da kaga suna kokarin kare addininsu ne duk da haka allah maɗaukakin sarki ya ba mu hankali idan kai tunanin gabas kai tunanin yamma idan kai tunanin abin da za ka ci kai tunanin abin da zai cinye ka saboda a longa layin kana neman abin da za ka ci sai kai kuma ka zama abin da za a ci don haka dole musulmi ya zama kullum yana da fikira wadda za ta ba shi daman ya sami abu da yake bukata ya kauce ma matsalar da take bukatarsa haka ne kare ya zama wawa ya tafi kawai gaba gaba gaba gaba zai ci sai a canke shi a cinye shi da aka suka a fili suka fitar da matsalar suka ce innahum cewa su in ya saru alaikum in dai suka gane ku suka zama sun samu wato kenan karfi a kanku ya saru alaikum shine wato kenan suka taru suka muku tarin tarin suka fi karfin ku ko yawwa wa in ta zahara alaihi fa inna laha huwa maulahu in kuka yi masa gangami kuka nuna kun fi karfinsa Allah bada kuke sarki zai taimake shi sau da haka izhar anan shine wato kenan a fi karfinka ta hanya wato kenan gangami to idan suka yi muku haka in suka gane daya za su tafi gayya guda in suka zo su ci a kanku za su yi muzahara a kanku shine za su karfin ku ta hanyar gangami to idan haka ta faru kuma ana kama ku yarjin kun jefe ku za su sau da haka za a kashe ku ƙa'ida ne don wannan shi ne wato kenan doka din kenan ko auyu idukum fi mullatihim ko kuma su dawo da ku cikin addininsu na wato kenan shirka da kafirci hakan nan zai faru kenan yanzu abinda suke hange shi ne kar su yadda a gane su idan an gane su ga implications tsayen biyu ko dai a kashe su to za su ci nasara a lahira amma duniya ba su ci nasara ba su kuma samari ne matasa masu son yada addini ba su son addinin ya tsaya a iyaka kansu kenan yanzu ba su ci nasara a duniya ba amma fa lahira sun ci duniya sun ci nasara ko an ce lokacin da tura italy a cikin kasar libya suka je su wani gari ana kiransa kufra sun tafo da rundunoni sun sun kawo reinforcement daga italiya za su je su tada garin kufra umar muktar suna gefe a cikin jeji lokacin an fara fin karfinsu ba za su iya zaman gari ba wani daga cikin albajiransa ya ce akaramakallahu dole mu je mu kare kufra don wannan gari in aka ci nasara akan wannan garin an daɗa raunana mu sai ya ce masa to defend kufra means to die there in ta kace kufra za mu je mu kare it means mu je mu mutu kawai sai ya ce masa it is sometimes wise not to die ba kullum da hikima ka je ka mutu ba a za ka je ka tsaya ka kare kanka ka kare addininka iya kokarinka in mutuwan ta zo ila iyaka ta zo ta amma ba za ka je ka wata kinan haka kawai ka mutum ba wani almajiri ce a dole sai an je cutu shi kenan ka dai burin na kuje ku kaga abin da suka je musu dawo ba to su yanzu wani abin da suke gudu kenan damuwar su shine suna son su yada aqida suna son su yada tauhidi suna son su yada addinin musulunci kuma yanzu an kai shi su kenan da awar ta riga ta tsaya a nan kenan ko a lokacin da aka je yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ga su 313 wayannan mutane sun kai 1,050 kaga sun ninka sojan sau uku ya daga hannu ya ce allahumma in tukutal hadhihi isaba allah in wayannan yan jama'a aka kashe su a wannan wurin gaba ɗayansu falantu ubat to fa ba za a sake maka bauta a ban ƙasar nan ba to da ai wannan risala da ka bani risala muhammadiya ita ce risala ta ƙarshe wayannan kuma su ne jama'ata iyaka wanda nake gadara da su a duniyan nan idan aka kashe su to fa shi an gama rushe addini gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ka taimaka mana to haka ya ɗebi ƙasa ya watsa wannan watsa wanda ya yi ƙasar nan sai da ta shiga idon kowane kafiri a daidai filin yakin nan ana cikin yaƙi yana haka da haka ba su da wato kinan nutsuwa mai yawa allah sai taimaka wato kinan abin ɗinsu a sojojinsa da haka wannan abin da mutanen suka gini kenan sai suka ce auyu idikun bi mallatin ko kuma idan ba su kashe ku ba to za ku sassauta su mai da ku cikin addininsu idan ba suka mai da ku cikin addininsu falan tuflihu walan tuflihu idan abada to har abada ko ba za ku ci nasara a nan duniya ba ba za ku ci nasara wato kenan a lahira ba amma me yasa suka faɗi hakan nan saboda dai wuyan gaske ka ga mutum Allah ya fahimtar da shi gaskiya ya ki bin gaskiyar ya bi san zuciyarsa ko kuma ka ga ya ci nasara a duniyar kanta zai dan samu wani dan shatlib na biyan bukatarsa na dan karamin lokaci ne amma tun a duniyar Allah madaukakin sarki zai kama shi sannan gobe kiyama kuma ba zai ci nasara ba da haka shi suka yi wa kansu wa'azi suka nuna wa kansu wato kenan matsalar lan tuflihu idan abada sai ka duk wanda Allah wanda ku gizan ke nuna masa gaskiya to in ya karbe ta ya karbe ta to mu je malam وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين قلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
Allah madaukaki sarki ce ka zalika asarna alaihim kamar hakan nan Allah madaukaki sarki ce muka sa aka yi tuntube a kansu ma'ana aka yi discovery ɗinsu kenan da duba wanda ya san su suna nan suna kwanci a cikin wato kenan kogonsu kwatsam sai aka zo aka gano su ya aka aka gano su Allah madaukaki sarki ya cire baccin a gare su sannan kuma ya sa sun yi sha'awar abinci sannan sun tura wani sun tura wani mutum abinda ya zo da shi da kudin da ya zo da shi sai ya zama outdated kudi ne kamar yanzu da a nan ka shigo gari da kudi sai ka zo da fan fan irin na da da kwabo mai kafa da ɗari da anini da taro mai dungu-dungu ka shigo kasuwa ka ce za ka sayi abinci ka je guri yan mata ka ce za ka sayi abinci dariya za su baka ko suna mamaki to hakan nan ne abin da ya faru da wayannan bayan Allah din tunda an gane haka sai aka ci a kansu ku zo ku ga wani irin kudi la ku zo ku ga wani irin kudi ku zo ku ga wani irin kudi sai aka fara gane mutumin ma ashe disgaya sai ya tukunna wani mutum ne da ke kamar da yanayin tsarinsa bai dace da ci gaban wannan zamanin ba don haka sai ga jama'ar kuma duba irin wanda sani bane ginin ba irin wanda ya sani bane abincin ba irin wanda ya sani bane abubuwa da duka sun canja shekara 300 wasa ne ai an samu canji mai yawa saboda shi da kansa yanzu sai tsargo to saboda aka kama mutum ya aka bibiye shi aka zo aka samu yan uwansa don haka shine Allah ke cewa kamar haka muka sa aka yi tuntube da su ma'ana aka gano inda wato kenan wayannan mutanen suke me yasa haka ta faru eh liyalama anna wa dallahi haka dan su din da aka da haka ta faru da su da kuma su inda suka je suka gano su ya kamata su san cewa alkawarin Allah madaukakin sarki wato kenan gaskiya ne Allah madaukakin sarki yana iya abin da ya ga dama a lokacin da wato kenan ya ga dama wai da mutane sun zo sun abin da suka yi kwanciya kawai suka yi da safe sai suka tashi da yamma to da haka ashe a lokacin kwanciyar da suka yi kwanciyar shekara 300 ne kaga duk wanda ya ga yadda aka hada wa'annan abubuwa na farko ba a ga canji a jikinsu sun zama tsofi ba babu furfura tattare da su babu wani yanayi kamar yadda sauran normal mutane haka suke yalla ya ka da yake fahimtar su dole zai sha bambam da sauran mutane za a ga su gaga haka yawa amma babu abin da ya canja a jikinsu to ya za ka yi ka hada wannan ɗauki misali irin wanda misalai da ƙur'ani yake bayarwa abin da ya faru da uzairu uzairu ya fita a gidansa yana ɗan shekara arba'in ya bar matarsa da 'ya'yansa guda biyu ɗaya ɗan shekara biyu ɗaya ɗan shekara hudu da mamansa zubi-zubi a cikin akwashi irin nasu na dawa da ke rike dumame ya tafi gona gona kuma mai nisa sai ya tsallaka wani ƙauye don haka ya je samu wannan kauye wani sarki ya zo ya kace kace da mutanen garin duk ya kakkashe su ya ebe mutane ya tafi ce Allah ya fiye hadhihi Allahu ba da mautiya wannan garin yanzu zai sake rayuwa kuwa zai sake rayuwa sai ya wuce akan jakinsa to amma ta hullahu biya ta'a sai Allah madaukakin sarki karbi ransa shekara 100 shekara 100 bayan shekara 100 da aka tashe shi aka turo mala'ika ya tabbe shi kam labisa sai ce me labistu yawman aw ba'd yawm na kwana yini ɗaya ne ko a kwana ɗaya ne ko kuma yini ɗaya amma sai mu da tambayin yace masa bal labista bi ta'a shekara ka 100 anan gurin to ya zaka hada yini ɗayan uzairu da shekara ɗarin Allah maɗaukakin sarki ya hannu ya Allah maɗaukakin sarki ya tsara wannan al'amari sai shi ya san yadda ya gada ba duka alama ne na cewa Allah zai iya ta da ikama zai iya ta da kiyama ko a duk lokacin da wata kenan ya gada ba so da haka shi ma haka ya faɗa ya ce labistu yawman abwadu yau ini dai ku kwara ci kai shekarar ka ɗari ana ya ce a ba zai yiwu ba a to wanzu ila da amika dubi da abincin ka ya duba ya bude abincinsa ya gashi yana da dumin sa zubi zubi dubi abin shanka ya duba abin shansa ya ga ba matsala ko aka ce to dubi jakin ka sai ya ga sai da shushuwa abincin sa ya nuna cewa haka yanda fada shine daidai jakin sa ya nuna yanda Allah madaukakin yanda Allah madaukakin sarki fada shine daidai kaga wannan tsari na ubangiji Allah yadda ya ga dama yake abin nan sa na taba karanta wata kissa kissa ce ba hadisi ba ba aya ba wani malami a je wani gari yana wa'azi a fada yana kokari nusar da su musulunci yana nasa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai sai yaro dan gidan sarki sai ce a shi ya za ce Allah mai iko akan komai shi dai yana da iko akan wani abubuwa amma ba komai ba ana cikin malayi sai yana kokari kwambinsun dinsa jama'a kuma sun kasu kashi biyu suna saurara wasu kamar su yadda wasu kamar ba su yarda ba sai ga dabbobi na sarki an koro a baki rijiya dabba ɗaya ta yi wani guri sai sarki ya ci kai je ka koro waccan dabba ya fita yana gudu ya yi tuntube sai ya faɗi da ya faɗi da ya tashi sai ya ganshi mace kuma a wani gari kuma ba garinsu ba ya shiga cikin gari ya rasa yadda zai yi shiga gidan wata tsofa je ya zauna yana ta nazarin wani al'amari gashi ya dawo mace babu budurwa kuma kyakkyawiya shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa ya yi kukan ya yi kukan ya yi addu'ar ya yi duk abubuwa suke daga ƙarshe samari suka fito eh su kambe ya zaɓa aka yi aure ya ji haiku ‘ya'ya biyu da wannan mutumi wata rana zai yi ce ba kai kai min ruwa ban ɗaki ya ɗauki ruwa zai kai ban ɗaki ya tuntube sai ya faɗi yana tashi sai ya gan shi a gurin sannan da ya faɗi ga saniyar da ta yi hakan ba taro ta ba ya je ya taro ta ya dawo yana haki ya dawo ba da ya zo ya zo ya haka ga shi din ne dai shi din ne dai ya zauna yana ta nazari yana ta dibe wannan shekarun da ya yi a can sai ga wani mutum ya zo ana masa iso a sarki sarki ta shigo da gaba ko sarki ta shigo da shi yana shigowa sai ga mai gidansa ne wallahi don kai daɗe muna cikiya ne wallahi wata bayar Allah ne mata ta muna tsaman lafiya da ita yar kirki yar albarka eh kana da shekaru muna zama har da yaran mu ta bace yau wajen wata kaza muna tsaya wa neman ta ba mu ganta ba sai ce ni ne sai ke ce kai gidanku ya ce wallahi ni ne baba ya sa ya ba da kisa da genesis duk abin da ya faru gaggaya wa mutumin a gari kaza ne ce ya gari kaza a gidan wance tsofa wance ka aure matar eh sunanta kaza eh ƴaƴan ku kaza da wannan da wacce kaza eh kuma rana kaza duk ya bashi history yace wallahi haka ne yace to ni ne to ga yadda kuma abin ya faru Allah madaukakin sarki na malam yana wa'azi yace Allah yana da iko akan komai na shakka ya za Allah madaukakin sarki ya tabbatar mun da wannan abu don zai yayan za a bar masa ko kuma za su koma zai eh to wannan abubuwa suna faruwa Allah madaukakin sarki ce li ya'lamu anna wa'dallahi dan san cewa alkawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne wa anna sa'ata la rabi fiha kuma lalle tashin alkiyama babu shakka a cikin da babu tambaba yadda Allah madaukakin sarki ke irin wayannan abubuwa din zai iya tabbatar da tashin alkiyama a lokacin da wato kenan da ya ga daman tabbatar da ita ko idza tazaduna amrahum bainahum idza tanaza'una bainahum amrahu to yanzu an Allah ce an yi farin wa'annan mutane ma an yi tuntube da su ma'ana an gano su yanzu an zo wannan mutumin da ya zo shiga ciki sai ke da sai an suka da suka ga jama'a suka roki Allah madaukakin sarki ya mai da su halin da suke ciki da dan wasu ya zo shiga ciki sai suka koma inda suke da sau da sai Allah madaukakin sarki ya sa mutane sai suka bar su a cikin yanayin halin da suke ciki shikenan magana tarihin su ya riga ya kare a nan gurin yau sauranan mutane suna jayayya tsakaninsu to yanzu ya za a yi ya za a yi ya za a yi ba galibin alaihim bunyanan wasu suka ce yanzu yadda za a yi sai a gina gidan tarihi a nan wurin a gina gidan tarihi ko museum ne ko me ake cewa yawa a gini yadda wata ke da mutanen nan ba za a manta da su ba ko da bayan mun bar duniya a rubuta sunayensu inda rakim din zai tafi kenan a rubuta sunayensu a yi kome da kome a ajiye a gyara gurin shi kenan daga duniya ba za ta manta da su ba kuma za a rika zuwa ana wata kenan kawo musu ziyara mun gane wannan rabuhum a alamu bihim domin ubangijinsu shi ne mafi kowa sani a kan lamarinsu ya san su ya san yanayin su fiye da kowa da haka yadda allah ya bar su mu ma sai mu bar su a haka wannan shine ra'ayi na mutanen farko qala alladhina ghalabu ala amrihim amma wanda suka yi dauki majority a kan lamarin wannan mutanen ya za a yi tiritin dinsu su kuma suka ce minane lanar take zana alaihi masjidan walla za mu riƙi wurin nan ya zama masallaci za mu gina masallaci ne wata kenan a kansu za mu gina masallaci a wannan gudun sai zama mai da shi wata kenan ibada kenan yanzu idan da addinin kafirci ake yi zamanin ya riga canja wani mutanen sun tafi an karbi addinin musulunci har ma ana tunanin cewa wani majority mutane za a gina masallaci akan wayannan mutanen sai zama wato kinan gurin bauta da haka wayansu malamai suke amfani da wannan ayar su mace ya halatta za a gina masallaci a kabari sau daga nan an ce lalatta ki zanna alaihim masjidan idan mun ba abin filan kenan amma wasu malamai suka ce kamar yadda a cikin at-tahzir sajid min ittikadil qubur masajid na babban malami Nasiruddin Albani sai yace ai abin da ake nufi a nan shine qala alladhina qalabu ala amrihim min al-juhali lanatakizanna alaihim masjidan wanda suka yi majority din jahilai ne to kuma kaga yan hayaniya ne amu masallaci amu masallaci yake shikenan to shikenan gwamnati zai tabbi majority aka ce in a democratic society always the majority carries the vote sadaka sai aka bi nasu sai aka ce to za a da a gina wata kenan musulmi amma aka ce wata kenan alladina galabu ala amrihim min al-juhali la min al-ulama'i ya ba malamai ne suka ba da wannan bada ba kawai an bi majority ne ko yau kun san ko majority wala in taba in taba ta bayanan akthar man fil ardi yadulluka asabili ba kulle majority decision na majority yake fitarwa wato kinan zuwa ga abin nan ba amma me yasa malam Nasiruddin Albani ya wannan magana la'akari da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dama can su ai wannan kisan da muke yi mutanen Annabi Isa alaihi salatu wasallam bayan Annabi Isa alaihi salatu wasallam kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan waƙiyar da faru ko da na Ummu Habiba da ta je ta kasan Habasha a hijira ta farko da ta dawo sai take ba da labarin kanisa da kuma gumakan da suke cikin kanisa sai yake ce musu sai annabi sassa yake ce mata ai wa'ancan mutane ne wanda idza ma tafihim rajulun salihu banau ala qabrihi masjidan su da ma wancan ɗabi'an su shine idan salihin mutum ya mutu sai su gina makabarta akan kabarinsa ai masallaci akan makabarinsa sai zama kenan duk salihin mutum gurin kabarinsa gurin bauta ne sai a yi masallaci kenan yana ya yi muwafaka da abinda wa'ancan mutanen suka yi kala da zina galiba ala amri la nata kizanna alaihim masjid da ma kuma mutanen annabi isa ne kuma kanisa ma ta church din da take a habasha wanda ita na na ummu habiba ta gano ta zo take ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari shi ko yake ce mata dama su in aka samu mutumin kirki ya mutu ta sai su gina masallaci wata kina a kansa kaga kenan yayi mudabaka kenan go don haka yanzu wannan aya ba za ta zama hujja na gina masallaci a kan kabari ba ko gina kabari wata kinan a cikin masallaci ba kuma an faɗi dalilan da ya sa kabarin annabi sallallahu alaihi yanzu yake cikin masallacinsa ba a yi kabarin annabi sallallahu alaihi sahabbai ba su yi shi a cikin masallaci ba a ɗakinsa a ɗakin na na aisha aka gina ko amma madina ta girma jama'a ta yawa ana extension ana extension har ya cinye gidansa har da kabarin nasa har ya wuce ma saboda haka extension ne ya kawo ba wato kenan asalin hakan nan bane shi sama aka dauki dokoki masu tsanani akan su saboda kar abin da bai dace a kabarin annabi sallallahu alaihi amma wannan akida zaka ga a sakamakon su'ul fahimi na wannan ayar ya shigo har cikin al'umma mu za a samu salohin bawa sai kaga an gina wato kenan dum a makabartarsa an mai da shi da gurin bauta da gurin wato kenan abubakar jan ga abin da ake a sokoto ka dauki littafin shehu usman Allah ya masa rahama iya usunna wa ikmadul bid'a adu abubuwan da ya hana akan gini akan masallaci za ga akan gaban su za ke kaje nan kusa kusa da mu din nan kaje na faɗa ka gani yadda in aje in kaje ziyarar shehi an yi wannan dum din da sai kai wani dan dawafi haka tukunna da inda zaka shiga da inda ka fito automatically in kai mai hankali ka ruwa da dawafi ne ake a wurin na ji na gani da ido na nan nan na da faɗa da sauransu to irin waɗannan abubuwan ainihin wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan sai yake cewa ulaika shararul qaumi sannan da ƙarshe sai yake cewa wa inni anhaakum an zalika ji annabi sallallahu alaihi ni na hane ku wato kenan kada ku rika irin waɗannan abubuwan don haka wannan ba zai zama wato kenan dalili ba ko to mu ji malam
سيقولون ثلاثة رابئهم كلبهم ويقولون كمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بإدتهم ما يعلمهم إلا قليل الله ورحمة sai kulu da talasatin mutane suna bincike akan su mutanen nan kan mutum nawa ne da sannu wa'yansu za su ce maka guda uku ne su su uku ne ko rabi bukalbun amma na hudunsu shi ne wata kinan karansu shi ne karansu wai kulu na kamsatu wayansu kuma za su ce ai guda biyar ne sadisuhun kalbuhun na biyar ɗinsu na shidansu shi ne wata kinan karan nasu waɗannan gaba ɗaya da wannan ra'ayi na farko da wannan ra'ayi na biyu sai Allah maɗaukaki ta ke ce rajaman bil gaibi duk suna taɓa ganiya ne suna ta ƙoƙarin su gano gaibi cewa asalin mutanen mutum nawa ne sadaka sun buga nan sun buga can ba lalle ne kamar yadda wato kenan siyakin alkur'ani ya zo da shi ba lalle ne ra'ayin farko da ra'ayi na biyu ya zama wato kenan daidai ba tunda qur'ani ta rajaman bil gaibi ko yau suna taba ganiya ne a kokarin ganowa gaibin lamarin amma ba su da ilimi tabbatacce a kan al'amarin kokari suke wato kenan sai sun gano adadinsu wai guru na sabatu wasu kuma suna ce a mutum bakwai ne wa samin hun kalbuhun na takwas ɗinsu shi ne wato kenan karansu nan kuma ƙur'ani bai ce rajaman bilgaibi ba saboda ka a usulumin alƙur'ani da yi silahin ƙarfani sai kamar wannan ra'ayin ya fi kusa da dacewa wallahu ta'ala alam amma kuma akwai yanke babu yanke me yasa saboda ai wato kenan ilimin ne la yanfa'u wa jahalun la yadurru ilimi ne wanda ba zai bai da wani amfani dan ka san guda kaza ne bakwai ne ko shida ne ko takwas ne to me amfani sa me za ka karu da shi ko kuma ka jahilci baka san su nawa bane amma dai kai ka san cewa wannan hadisa ta faru wa'azin cikinta kuma ya tabbata kuma ka da kyau azin cikin ta kayi amfani da shi rashin sanin adadin mai zai cutar da kai ilmin la yanfa'u wa jahalun la yadurru sannan idan mutum ya bibiyi usulubin alqur'ani zaga a irin wayannan guraren yakan tafiyar da wato kenan ibham ne sai ya bashi kawai wato kenan a dunkule ba lalle ne sai ya tsaya ya faɗi kan kankan din wato kenan abu kaza da abu kaza da abu kaza ba a sai ba da kissar a dunkule sai zama manufar kissar ita ce wato kenan yanzu kaga wannan kissa abin da yake nuna mana shi ne Allah madaukakin sarki yana da iko akan tashin alkiyama zai ta da kiyama kamar yadda ya karbo rayukan wayannan mutanen garin ne amin kuma sannan yana nuna mana cewa wajibi mutum musulmi ya yi sacrifice ya bada rayuwarsa don wato kenan kare addininsa haka nan ne ko yawa amma in azo irin waɗannan mutane yanzu misali inda Allah ke ta wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna an faɗi sunan mutumin ne ba faɗi sunan mutumin akwai bukatar sai ka san waye shi amma idan ka fahimci cewa akwai wani mumini wanda yake da imani a zamanin fir'auna ga abin da ya faru da shi ga abin da ya faru da shi na imani zaka dauki darasin kuma kai zaka yi amfani da shi amma sanin sunansa me zai amfani ka rashin sanin sunan nasa me zai cutar da kai babu wani abin da zai cutar da kai daga cikin dalilin da yasa qur'ani yake bada irin wannan usulumin a dunkula hakan nan saboda sanin adadin ko sanin mutanen wani lokaci yakan sa mutum ya fahimce shi ai a mutanen wancan lokaci ne amma in sanin darasin ne to darasi na kan kowane zamani yana kuma kowane guri yawwa sau da ka yan gabar za su amfani da darasin yan yamma za su amfani farare za su amfani ce bakake za su amfani amma da zaran ka gano kalan mutanen sunansu da launinsu da gurbin wala Allah shi ke da saka kawai mana matsala ce wadda take ta keɓanta da yan mutane wuri kaza kai yanzu ba za ka samu darasin da yake cikin ta amma tun da aka ce muka kala rajul min ali fir'auna yaktubu imanuhu ko ko to kai ka ka san magana ce ake yi wato kenan ta imani yanzu misali matan abin nan daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut an faɗi sunan su me yasa saboda kawai darasin ake so wato kenan a ambata darasin ake so a karantar da mu abin da yake ciki idan kuka ga wani lokaci ƙur'ani ya faɗi suna a fili to za ka ga ƙadiyar ta shafi wannan abin shi shi kaɗai ne ba buƙatar extension darasin akan wani su wa maryama ibn ta imra da bisi ahsana farjaha yanzu ba ambaci sunan manna na maryamu ba kes din nan da ya faru da ita na haifuwan annabi isa ita kaɗai ya shafa ba a tunanin cewa wani kura zai wani kuma ko wata mace kuma haka zai sake faruwa da ita irin da na na mare ba ya faru da ita da haka sai Allah madaukaki sai ya faɗi sunanta a fili kwalo kwalo in ya ga dama ka dauke shi a iyaka Maryamu ne kawai kuma dama hakan din ne amma abin da ake son darasin sa ya zama extended duk da cewa wasu mutane sa ta kokari yanzu mutanen ashabul kahfi nan sai an gano sunayen su yanzu har ma wasu suna da suna su har ana amfani da sunansa a yi darasi a yi magani da shi a yi maimai da sauransu sauransu ƙur'ani da ya bar shi wato kenan mubham haka ne yawwa kamar irin sunan annabi baban annabi ibrahim allah madaukakin sarki ya ce babansa wasu kusa kokarin sai sun gano cewa ai babansa wannan din babansa ne ko babansa ko babansa ne mai sunansa alhali mutumin da ba imani yake shi dan ka gano sunansa menene ko kuma aka gano ba babansa bane babbansa ne menene darasin da yake cikin wato kenan wannan kissa din ita ce wato kenan abin da qur'ani yake nusar da mu ba wai lalle material din cewa sunan annabi baban annabi ibrahim kaza ne ba ko kuma wannan mutumin azaran ba ba ba shine babansa ba babbansa ne duk wannan isin material in kuma ma madauke shi ne babansa Allah ambaci sunan to kes ɗin haihuwar annabi ibrahim a kansa shi shi kadai ta tsaya ba ta zama extended ba amma darasin shi ne abin da wata kenan ake so mu fahimta da aka wata mini hun kalbu kullum ka gaya musu ya muhammad rabbi alamu bi iddatin ubangiji na shine san adadin su ko uku ne ko hudu ne da aka ce rajamalin bil gaibi wanda muke gana islahin qur'ani shine yafi kamar wato kenan rauni ko kuma guda bakwai din ne na takwas su karen wanda shi ko ba a cin rajimin bilgaibi ba a hankali irin namu muke gani kamar shine wato kina amma dai Allah ya ce rabbi ka gaya musu eh ban ji ba rabbi ne ka fara ubangiji na shine yafi sani kididdigar su ko su nawa ne ma ya alamun illa qalil babu wanda ya san adadin su face yan mutane kadan domin a baya mun yi maganar cewa wai su mutane suna zuwa su tsinkace tsinkaye su leka su gansu amma za su gudu ko law talata alaihim law laita minhum firara wal mulita minhum rawa Allah ya ba su kariya wanda suka zo suka gani in sun gani za su iya ganin adadin su tafi amma su yan kadan ne wallahu a'lam wasu sun ce Abdullahi dan Abbas ne yake cewa shi ma yana daga cikin yan kadan ne eh da haka na lokacin ko to alhamdulillah to mun karsa aya فلا تمار فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تفتفت فيهم منهم أحدا Allah maraukakin zaki ce bala tumari fihim fala tumari fihim ko kada kai jayayya da kowa a cikin lamarinsu illa mai ra'an zahiran sai dai jayayya na zahiri tarka bata lokaci akan neman kwakwab dinsu mira'a na zahiri jayayya na zahiri shine wato kenan darasin da ake samu a cikin wato kenan wannan kisa din wala tastafti fihi minhu ahadan kar ma ka bada fatawa kowa a cikin su akan wato kenan kis din wayannan mutanen ku bar shi kawai ga yanda Allah madaukakin sarki ya bashi kuma wannan wato kenan an ansa masa ɗaya daga cikin tambayoyin da wato kenan mutanen Makka suka musu to zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sa ba amfana da shi Allah ba mu ikon aiki da shi da abinda ba kuskure Allah ba da kuskure gane wanda mu kuskuren ya ba mu ikon gyara wasu alaikum